kayan alarama zai na hanya bayan tambayoyi wanda za a karanta إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a biyu ga wata na jama'a saniya hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da sha biyar ga watan daya shekara 2021 kayan adarar marzu akwai yan tambayoyi wanda asalin karatun zamu ta yi suratun maryam aya ta 85 tambayoyi wanda na samu ko kayan shigo aka ne ko musu ga su kamar haka wannan duk da doguwar takarda ce amma a jimurce abinda yake maganar ko take magana mace ce cewa akwai matsala da ke yaduwa a cikin yan uwa shine hada mace biyu ko uku a cikin bila daya yadda dukkan abin da ke faruwa tsakanin miji da mata na mu'amala suna jin kowace na jin abin da yake wakana shin malam a musulunci ya yarda da wannan ko kuma a sa shi a cikin larura tunata larura zaman kanta take kuma kowace ya dace kamar da malamai ke cewa a zuruwar tsadar da kadariya ba kurin ba dukkan larura take halitta abin da aka hana ya dace da matsayin halin mutumin da yin da yake ciki misali iyayewa yanzu misali mutumin da aka yi ambaliyar ruwa ya kwaso iyalai aka shiga wajen in ba karsa gaga da ruwa ta gago aka da cin kalar suke aiki da mata uku ko wani ga da ruwa ta kawo amma asali in ba larura komi hakan bai halitta ko da abilan guda duk da ruwa take kawo zama larura zaman kanta in dai ba larura ba ya gamata ko tana jin yalwata ko tana ganin yalwata irin da yadda aka saba na al'ada yi an larura da gaskiya Allah warware kullum sai ta biyu ta iya cewa ɗan uwa iya ga bayan kiran sallah wajen ashadu an la ilaha illallah wasu na ci gaba da sauran azkar wani muhammad rasulullah ƙarshe ne ya abin da yake suna ka tsaya inda ladan ya tsaya bakin ashadu an la ilaha illallah ta ƙarshe kunna na ƙaɗa kai sai kama annabi salati ka yi roƙi wasila ya addu'a ka amma ƙari bayan la'ila illallah ƙari na a cikin suna a cikin addini bai cikin suna sai yake cewa yakan ga a lokacin tahiya ta ƙarshe a sujada ta ƙarshe akan tsawaita sujada akan sauran sujadu kuna iyawa sabo ne ba sunna bace ba takaita addu'a a tahiya a sujada ƙarshe lalle haka yakan wakana ga mutane babu wani kayyadewa sai a sujada ta karshe za a addu'a dukkan sujada cikin sujada wuri ne na amsar addu'a kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu damar roƙon Allah kawo bukatun mu a cikin sujada kebance ta karshe da addu'a ko doguwa bai daga cikin sunna sai dai an ci akwai abin da yake wakala wani lokaci yakan yi misali mutum akwai abin da bai hudi ba ko bai roƙa bai tuna ba ce haramu ne amma da mai da abin ka'ida ya koma ƙa'ida dukkan su da ƙashe ake madogo addu'a bai daga cikin sunna sai ƙarin bayani yan uwa dangane da hali da muke ciki yau na fitina ta siyasa yan uwa musulmi shine musulunci duk halin da yake ciki allah ba shi mota duk wata hayaniya ta zo mai imani ya tsaya kan imani ce diba mai tsari da shari'a ta mashi yau kowa sani da ake hayaniya da masu suke kan mulki suna kare mulkin su da wanda suke nema suna neman su ture su ko shi ne ake ta hayaniya da kai da kawo yanzu kuma an sa gaba ana nema wane ne zai hau domin a matsayinmu na musulmi matsayin na musulmi kana da mota abinda zai baka hutun zuciya kai bakin naka yayi bakin nashi Allah ya riga ya shata Allah subhanahu wataala cikin malik mara ya ba manzon shi umarni ya ga mutane duniya kowa sani nakan so wani ko ni da kaina in so abin amma abin ba hannun ba kowa ke hannun Allah yake ina so kana so kana so na wancan iya son wancan duk abin a hannun Allah yake Allah subhanahu wata'ala ya ba manzon shi umarni cewa qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir din imani ji abin da Allah ke cewa ga mutane Allahumma malikal mulk Allah shine mamalikin mulkin duk hannun sheki ina zan Allah ka dama jamin ayi muhara da ita Allahumma lakal mulku Allahumma lakal mulku
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير جزاك الله خيرا kuma wannan ayat da alqur'ani duk wani mai hayaniya ji abin da Allah ke cewa ku san da mai imani ka shura maganar Allah kana so ina so iya so wannan iya so to Allah ga abin da Allah faɗi qul allahumma malikal mulk ka gaya mutane Allah ce Allah ba annabi shi umarni ka gaya mu duniya allahumma malikal mulk Allah shine mamallaki mulki gaba daya a hannun shi da haka ce tutul mulka man tasha Allah kai kake bada mulki ga wanda kaso ba na naso ko kaso haka ya ce wa tanzilul mulka mimman tasha Allah shi ke amshe mulkin iya so bai so ga wanda Allah so ya amshi wata izu man tasha Allah kai kake daga wanda kake so wanda kake so Allah zai daga shi shi Allah wanda yake so zai daga shi akan kowa haka ce wata dillu man tasha kuma Allah kai ne kake kaskantar da wanda ka so ba wani ba bai duka alkhair duk wani alkhairi a hannun Allah yake kuma Allah innaka ala kulli shay'in qadir kuma Allah kai mai cikakken iko ne akan komai dan an wa mu da kanmu me namu kuma muhim bar mu Allah dole dole bar mu Allah Allah tanke mu Allah ramma za mu tashi aya ta 85 cikin suratul maryam
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وفدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا الله سبحانه وتعالى نبام الأباد إرن أبن ذي وكان أهل القيام ranar da za mu taro ko tado bayi masu tsoron Allah zuwa ga Ar-Rahman zuwa ga Allah mai rahama matattara ta yin hisabin rayuwa da aka yi a duniya wafda masu imani almuttaqin suna za a taro su ko a rako su wafad abu ne daga cewa bako na karawa abin girmamawa za su zo a cikin karramawa bima tsoron Allah za su zo hilin kiyama matattara cikin karamci haka Allah zai taro masu imani cikin karamci Allah sa muna ciki ya ce wani su kuma mujirmin ila jihannan mawurda su kuma miyagun mutane fajirai mujirmai mutanen banza su kuma za a koro su za a koro su zuwa ga jihannama wirdan cikin halin kishirwa an kaɗo su cikin halin kishirwa za a koro su yinin kiyama zuwa ga jihannama kai su Allah kiyaye sai ce lamin kunan shafa a nan duniya matsala mutane da yawa ko al'ummomi masu yawa suna da sanin cewa Allah subhanahu wata'ala shi ne mahalici shi ne mai iko akan komi amma suna ga imma wasu mutanen kwarai imma wasu aljani wasu ce mala'ika ko iya neman wanda zai mai ceto a wajen Allah babba haka ce aƙidar mutane to wannan ceto ne Allah subhanahu wata'ala ke korewa ta babu wani wanda ya mallaki ceto ga wani ko shi nan na malamanta suna cewa iya ɗaukar dukkan ɓangaren biyu imma abun bautar ko su wanda ake bautawa alakul hal babu wanda ya mallaka ceto ga wani ko ga kanshi ba Allah kullum la shafa'atu jami'a duk ceto gaba da alhanin Allah yake in wa ceto da ake maganar inkarin shi wasu doka a duniya akwai ceto a hidin kiyama amma Allah ma da ta kan shi shi ne da yake cewa lamun kunna shafa'ata ba su mallaki ceto ba a hannunsu illa man ittakhadha inda rahman ahada sai wanda ya doki alƙawari a wajen Allah nan abinda ake nihi idan muka dauka su masu ceton haka su wanda za a ceton iya da alaka na ahad babba ahad mana sai mai imani da la'ilah illallah wanda bai kare tauhidin shi ba shi wanda za ba ceton ya zanto mai imani Allah yana bar ceto ya tabbata tun daga annabawa sajjikai shahidai salihan bayi kowa zai ceto gwalgwadon abin da Allah bai shi Allah zai baka bakin abin da ya baka kuma gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala shi ma zai na shi kenan tabbas akwai ceto gobe kiyama amma ceton ne shi Allah ke ba wanda ya so dan ya karrama shi kuma ya jika wani bawa mai laifi iya da imani shi wanda za a ceton iya da imani ba mushriki bane ba mai imani ne da Allah amma ya je hilin kiyama da layuka da kurakurai ayyuka marasa kyau wanda ya cancanta a mai azaba laifin da yayi ya kai a mai azaba to amma da imanin tare da shi to wannan laihi hawa-hawa ne kuma ramar Allah ga bayi hawa-hawa ce wani kowa dai inda Allah ya da shi to wasu bayin sun shiga wutar za a hudo su wasu kayi masu shiga za a yaye musu wasu a wutar yan kwanaki da wasu kwanaki sun jima a ciki haka abu yake mataki-mataki a ciki kenan akwai ceto tabbas amma Allah shi ke ba cikin bayi masu imani don ya karrama ka kai mai ceton ya baka ceci suwa ne ceci wa ne ceci kaza ka je ka ceto uwayenka ne ɗiyanka ne abokai ne a baka dama Allah zai zai ceto buhari kuma ruwa ta inganta za a tura a tura har za ku saura a wuta Allah zai ce ku je ku diba ko da kwatamcin zarra na imani duk mai imani kwatamcin zarra ku hudu shi ku shi a wuta an ba ku dama in dai da imani aka mutu ko tamcin zarra ta karshen imani ba a dawwama a wuta shi ne yawan muhimmancin tauhidi duk abin da aka kai a kawo kaka imanin kai gushi ka tsaya kan tauhidi duk yadda aka yi ba a doma wuta ta kwatamcin zarra ta wani ya ce ba da kalmar shahada ba aikin ne na alkhairi amma kuma ga laifi tun mutu amma duk da ta imanin Allah zai sa a hudo shi cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ke bada labarin cikin karshen yan wuta hutawa yace wanda wani da cikin yan wuta ya kone ya zama gawayi rubus amma kuma ba mutuwa rubus ya zama gawayi kuma da ran shi zai ce ya rab ya ubangiji na annabi ya labari inda yake tattaunawa da Allah subhanahu wataala yace ya rab ina roƙo zai ya ishe ni bala ya karbi Allah a dan muna rahama a kai ni baki baki Allah da ce bawa na kawo kai wa dara bayan an kai ka ce kuma ka samu daban daga wani ya ishe ka ce wani ya ishe ni Allah ya ishe ni ba san kuwa ba wannan Allah ya bada umarni a kashi bakin wuta sai dai kafin waje cikin sai musulun zai leka waje Allah ya kuzuwa ya ce bawa na kai kuma zuwa ce za ka yi kai muka ya muka da kai kai da ce daga nan ce Allah ya rahama kawai ba san rahama ka Allah ya rahama ka Allah zai kai da kuzuwa kowa to da kowawa shi kenan shi kenan Allah ta isa yi annabi annabi ya ban labari da hatta kai a hudo shi oval iya hutawa idan ya diba baya ta ce alhamdulillah da jani minki na gode ma Allah da tsaka da daga gare ki Allah bai ba ko ma alkhairi irin da ya bani ya ga duk duniya ba wanda shamu alkhairi Allah gaba daya shi ki ba wanda yi shamu alkhairi an mun doshi wa bai ji aljanna ba na bace ana akwai wani ruwan sashe mala hayar na bace za a cikin wannan ruwan iya shiga zai koma sabo pol gawu ya zazzake fata ta zazzake sabon fata pol ta aljanna kuma ce bismillah aljanna shi ne wata ruwaya cikin take wata ya kama hanyar ne zai ganin dogon gidan wannan bidin sama lulu ya haske sai fadi ce ya rabu ya Allah jiki Allah ne gani a ce ba Allah bane ba gidan kai na aljanna ɗan uwa wannan wa shi ne ƙarshen mutuwa ƙarshen mutuwa ne ƙarshen mutuwa ne ba na ga 'yan gaba gaba wannan ƙarshe ne zai ga wannan gida bidin na lulu ba zinariya ba lulu sama zai ce Allah ne gani ta gidan daga cikin gidajen kai na aljanna Allah samu ciki yan gaba gaba kenan wa akwai ceto tabbas amma ceto Allah ke ba wanda ya so ga wanda ya so abinda ake yankari na mutane a nan duniya ka ɗauki wani zai min ceto to wa ga ma shi ya kira ce magana mutane a yau mun da sai da ko malamansu ko shehunansu a ce wani ba kiyama shi zai kai daga annabi wa ga ma shi ya kira ce magana su ma yan warko sai kai sabar su tsammanin wannan malaman su su ma yan su ya gusa da ya uba duka hatta mutanen nuwa sun san da Allah babba Allah ake bauta suna bin ya gusa ya uka da nasara duk wannan manyan mutane ne sanannu a cikin su an san su suna gaba matsayin su za su zama su cike gobe kiyama shine hadarin da ya kasa baro kenan ko a yau dan kawo da su daga duniya kace wani zai mun cike gobe kiyama wa ga maka shi ya tsira kaza kaza ka tsira nan kowa ta kanshi akwai ceto amma Allah ke bada ba wanda yaso ya ba wanda yaso ya ci kuma da Allah su Allah tsarki mu to kinan wayannan abinda suka rike na banza la yamliku na shafa'ata ba su mallake ceto ba illa man ittakhadha 'inda ar-rahman 'ada sai wanda rike alƙawari na Allah tsakanin shi da Allah ke yi masu tauhidi ke ceton bayi su kuma su ma Allah ne ke wanda mallaka ba Allah ke ba su نعم تكبر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
نعم لقد جئتم شيئا إدا
babban magana aka ce mai suka ce babban magana an sace mai suka ce a rikin sake gomi Allah ce wa kalu ta haɗa rahaman walada sun haɗi sun riya cewa Allah mai rahama ya riki wani a matsayin da ittakaza ba wala da ba a ya ba wani matsayi ba cewa yawa ba nan ba cewa ba an ta suke mummuce Allah ya yi ba Allah ba ihuwa bai wala da ɗan kasuwa Allah ya ba wani ne matsayin da a wannan kintin shege Allah bai so cewa ya riki wani ya bashi matsayin da shine Allah ke magana sun ce ar-rahman ya riki wani a matsayin da ya ce Allah ce laqad ji'tum shay'an idda لقد جئتم شيئا إدا
hakika wannan kalma cewa ittakhadha ar-rahman walada kun zo da magana idda ma'ana abin da yake abu kwata ƙarya mai hurkitarwa abin za a wadda mai munin shi zai tsoratar da kai ka hurkita kun zo da mugun abu eh laqad ji'tum shay'an idda kun zo da mugun abu sai Allah ke suranta maka girman wannan mugun abu me yake cewa takadu samawa تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
Allah subhanahu wata'ala na siffanta mana munin dangana ma Allah da yace takadu samawati wa tafattarna min girman kalmar ya kai ya sa sama duk girmanta ta tsage sama gaba daya ba kasa ba sama gaba daya za ta tsage yace wa tanshaqul ard yace tafattarna yace minhu sama za ta tsage da mi daga kalmar wannan dangana ma Allah ya roki wani a matsayin da sam ya kai girman kalmar ya sa sama ta tsage wa tanshaqqul ard ya kai kasa ta tsage wa takhiru jibalu hadda ya kai dutse ya rushe zama gari mu duk wani yanwa wannan abin da zai kai sama ta tsage kasa ta tsage dutse ya rushe zama gari an da'au zurhamanu walada da'awar dangana ma Allah mai rahama a ce ga wani dan Allah dan wa shine wannan hadarin kalmar kai musulmi dan wata manuwa daban ai shi ma addini ne na Allah wakil ba su kira shi da Allah ko da Allah Yahuda lokacin wa addini ne a'a yan uwa magana zamantakewa daban mu'amala musulunci ya tsara mu'amala da yahudawa da sarwata da mutusawa amma babu karya a gaba da gaskiyar magana karya ce kai malami ka ce wata ɗaya ne wallah karya ce kai kuma yan wannan na sha kawo misali so da yawa irin malamai na furoje sukan yi irin wannan magana gwamnati ɗauke su ba a lura da haɗarin abin da suke hudu menene yan uwa ai asali ana neman ɗan fitina ta taso wani malaman su yi magana su kwantar da wutar fitina to abin da yake wakana shi malamin coci ya je coci ya karantar da mabiyan shi addini a wajen Allah kurin na isa da kadai wani addini kai ya ce ba gaskiya bane ba haka ake koya masa a coci shi na musulmi ya ji Allah ce masu cewa Allah uku ne kahure ne masu cewa isa Allah kahure ne masu cewa Allah uku duk wanda sun ci kahure ne ya yi a ƙur'ani kana karanta mashi yanzu sai shi ka a radiyo ko a talabijin kana cewa shi ma addini kaga kai dai ya san makareci ne munafiki ne dan haka idan rikici ya taso baka matsa shi waranka ya san dan furoje ne kuɗi ka ci kwar don haka yan uwa abinda yake gaskiyar magana malamai su karantar da mafiya al'umma musulmi musulunci ya ba da zamantakewa kare haƙƙin hatta mutu ba mu jusi annabi ya zama da kawure akwai kawuran akwai akwai mu'ahad akwai zimmi eh akwai makaciya akwai zimmi akwai mu'ahad wanda mai mu'ahad musulmi ne kawuri ne bai hudu gobar tsari zai zama a cikin ku iya bautar wani allah shi a ba shi dokoki na zama ya yi bautar shi da yake su ba yi taba shi haka kawuri ne zai zo akwai al-mu'ahad shi zan wace ki kawuri ne amma zo ta wani mu'amala shi yazo ya abuce koma muna muna yaki kasar su muna yaki mata ana yaki kasar su ana yaki amma zai zo ta mu'amala ba shi da mai akwai zimmi a cikin me yake rayuwa kawuri ne bai hure ko ban sare akwai wanda zai zo wata mu'amala Allah ce a bashi dama kuma an kare a kare shi har kashi duka cikin aminci ruwaya ta cikin sinu bukari ta musulunci ya yi mu'amala a manzala ka ce duk wanda ya kashe mu'ahad kawurin amana bai su kafin aljanna ma ya zai gaba ban ka sha wahala ka haka na musulunci har aka magana hana ka shiga aljanna dalilin kashe kawurin amana ke musulunci a ke a karantar da mutane kyakkyawan mu'amala zamantakewa kowa addinin shi na imani addinin ka hurci ne ba gaskiya bane ba ka hurci ne babba amma kuma baka dama ka zama da kai kayanka da kuma duk wanda jini ko ko ina shi haka kamata a karantar da al'umma da gaskiyar magana amma ƙarya ba ta maganin ko dan haka in wa a wajen musulmi babu kalma mummuna ya tawatar muna tattauna wani wani pastor na wata bayani a radio yaje kamar ya kai mun hari a radio sai yake cewa na zage su ita zaki bi na maka a wannan kalma da ce ai wannan qur'ani ne hujji kuma a littafin kuma abarki ba haka bane ba sai ce ni ban da jin shayi in ce ala duniya wane ne nace da wannan shayi ce baka ga wuri ne ne wannan shayi haka nan kenan wannan abin aqida ta ce aqida ta ilma aqida ka ce amma abin da maganar zamantakewa daban amma kai musulmi kakka yarda wallahi ka yarce ne Allah ka ce inna din da al-islam Allah ce addini a wani islam shine addini kurum ka yarda wani addini addini ne a wani bayan Allah ya maka ka kai na galmi akwai wani da ka yan wa karanta da gaskiyar magana addini na gaskiya a wajen musulmi na gaskiya addini islam shine kurum imanin hatta da annaba gaba daya Musa musulmi ne Isa musulmi ne balle Ibrahim uba annaba uba musulmi da haka kenan shine aqidar musulmi kurin musulunci shine addinin Allah wani wanda yake addinin banza eh ya zamantakewa mu da shi amma bai wa ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
جزاك الله خيرا Allah ya ce wa mun yabtaghi a ghairar islam dinan Allah ya ce duk wanda ya nemi wani addini ba islam ba falai yi da mini har abada Allah bai karba a nan duniya za a kare wofin akirati min khasirin kuma gobe kiyama ta haɓaɓe ne shi ne gaskiyar magana Allah ya ce laƙarji ya ce ya kai ta kado samawa wata fattar na minhu ya kai sama ta tsage daga wannan kalma watan shakul ardu kasa ta tsage wata khirul jibalu hatta dutse ya rushe zama gari dan an da'aw lirrahman walada dan an dangana ma Allah da'awar an dangana ma Allah mai rama da da kidan babu ɗan wa kalma a duniya mafi girma mafi girma ne kamar dangana ma Allah da ɗan wa abu mamaki san zuciya zai halakar da mutum malami na addini irin wannan ana wata da ya ba ta wata furoje sun ci kudi a rediyo ta tattalin garin ta rediyo ko ya ji shi sai wani kasar jarida zai kai baroka ya shi daga malam yanzu kuna magana zama lahiya da kirista ga kuma musulmin tsakaninku ba a shiri ku gyara ta ba ka misali da ayi zalala ya ce ɗin ya ce ai mu sai mu shirya da kisa maman da ya zala musamman suka molidi ya za mu shirya su da ya ce ya kai mu ɗan uwanmu ne ma ba gaba a yau ɗan goyi mu makwatan makwatan mu ɗaya ne ma can makwatan ma ɗaya ne wai duka wai ya ci kuɗin furuji ne zan zaman lani ɗan uwa kai kurin dalilin na ce ka bid'a kalmar bid'a don ce ka yi ta kai ga wannan kalma da Allah ka ya kai sama ta tsage dutse ya tsage ya rushe ƙasa ta tsage ka ce kai gwanda mai wannan kalma da mai cewa ka bida kun bida ce kai ka ga nan kan fice ne me ya ahalus sunna maka dan Allah me maka kurin ta kai sunna kurin bai ce baka wani kakan shi ko baban shi ko a wani malamin mu a abu ƙura'ani da sunna ka a yi addini da na gada ko kirkire shi ne kiran abu sunna ba shi ne laihin namu da muka ce a rike ƙura'ani da sunna shi ne laihi har ta kai a ce mai kiran wani allah mai cewa allah na da a ce ya yi ka ya yi ya yi gwanda shi da ni kasa akwai son zuciya ya kai gaya kuma wanda allah bai bar mutum haka na wallahi ka hijita irin wanda mai wani magana a kan kudu da saɓanin ra'ayi ga da mutum Allah kiyaye wannan abu ne mai girman gaske yan uwa wanda ake wayewa mutane kai annabi sallallahu alaihi wasallam yan manzo Allah ya zo duniya ya zo duniya da wani aqidu ya zo da wani aqidu masu wansu ce Allah ne shi kadai wansu ce shi wannan mataimaki ne da oshi wansu ce duka hukumar Allah ne wansu uzair Allah ne ko dan Allah duk wannan musulunci ya zo iya kira iya kira kuma dai an da ya ga yau ta gaskiya gaskiya ce kowa ya nashi kowa ya nashi suna yi musulmi na yi bai hana ba a gane idan kana tarihin kasashen larabawa tun daga irin jordan amince a yau syria ne za mu ce irin su qatar irin su kasar da su wangana bahrain duk kasar da zai larabawa su lebanon da kasa ce kiristoci ne musulunci suke amma yau ga shi ka ce ba dama musulunci suke yau kira ne kudin da gaskiya aka kare da hijazikin aka shiga turan yau musulmin da suke amurka kadai ina ga shayin koci da nijar eh sun ba miliyan goma sha na baya wani musulmi gangariya kanan gangare musulmi ne kurin ba ɗan gaggai ba mai bautar bori ba mai doguwa ba mai doguwa duka musulmi ne a amurka haka horon shi saboda mutum miliyan guza miliyan kudin musulmi ne haka zaka ta yawo kuma sun ci abin gaba yake ci gaba yake ci ya uwa yake islam kenan gaskiya kenan tsaya kan gaskiya ba musulmin turai da amurka da ana cocewar yanci jikon kafurci a ce a musamman lahiya wani addini a suna nan kan musulunci su kodar ina addini wani haka suka zamana ka tsaya kai ma kan addinin ka addinin ka ne kwar ka yi naka yi nawa da kundin kuma da addini kwar amma ka ce karya gaskiya ce bai yi wa ko ka hau za ma ɗaukar munawaki kwar ya ce wa ma yan baki da rahamani an yi tafi da walada Allah ce bai dacewa ga Allah mai rahama ya riki wani a matsayin ɗayana ya huce girma subhanahu wa ta'ala Allah ya huce haka ya ce in kullum man fi samawati wal ard duk abin da ke cikin samai da kasai gaba ɗaya ko ma menene ko ma menene illa aturhamani abda sai ya zo ma Allah a hilin kiyama iya matsayin bawa kowaye ko kullum a tauku da akiri kowaye zama Allah iya kaskance a matsayin bawa kowaye ba ɗan Allah ba kanan Allah ba abokin kama Allah kowaye bawa yake mana ya tabbatar da kaskance bawa kake kowaye ya ce da kada hasa Allah duk wannan halittar na sama da ƙasa gaba ɗaya Allah ya kiyaye ya san yawansu wa'adda ma'adda ya ki daga ya san ko da jinsi yawansa da komi ba abin da ke bace ma Allah kuma kowan zai zo ma Allah ya matsayin bawa yace wa kullum atihi yawmal qiyamati farda kowa kuma bai kama dan uwan shi malam Allah gani ne wannan aboki na ne ko dan gidana ne ko yaro na ne ko ko ne ke bi kai ya ce wallahi kowa za shi ga Allah shi kadai shi kadai ya yanta kyau tukwa nemo ni kowa zai da gaban Allah shi kadai iya matsayin bawa yake na Allah gaban Allah malikul mulk haka za ka gaban Allah kowa ya zai tuma Allah shi kadai ya Allah ce gaba
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا
nan kuma Allah subhanahu wata'ala na cewa zaman ji bayanin dai waɗanda suke kawurai masu ɗaukan wani Allah ko dangana mu Allah da ya ce innan ladina amanu wa amilu salihat lalle tabbas duk waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki aiki na ƙwarai kaji ko imani kadai bai yi wa sai da aiki na gari kuma kamar da nan kasashenmu inda yanda ake karatu kaddara a tsaya alkawar na malikiya inda yanda suka sa mutane kan tauhidi balle yan uwa muƙaddama ta mai risala wallahi ba makarantar da nan ganda ba a yanzu inda makaranta ce ta zaure amma tana da muƙaddama kyakkyawa wajen tauhidi rashin gama Allah da kowa da bin sunna ya yi magana kan tauhidi kuma da kan bin sunna ta yi magana imanin baiwa za ka bin imanin illa bil qawl ce wala qawlun illa bil amal wala qawlun amal illa bi niyya ce wala qawlun wa amalun wa niyya illa bi maqsadin ko yace imanin baiwa da kalma kan kalmar shahada ya kama bita yace da kalmar shahada kuma da wahida a zuciyarka da kawo ta kai zuci ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka yarda allah shi kadai ne ake kira ba a kiran kowa sai allah ba a kiran aljani ko doguwa ko mala'ika ko rogar ko wani ruhani sai ka yarda haka nan shi ne shirkan kalmar shahada to amma zuwa ya ce la ilaha illallah kuma ya jabar ya ilu ya haka ka ya ilu ko malami ne akwai addini kana kwashe ne kaga tuni kaga tuni babu kalmar shahada tuni ya rushe ta duk wanda ya ce ba haka kwaci aikata ake ai wannan ruhanai ne mal aljannu ne mummunai ka kira jibril ka kawurce mu Allah jibril ba kiran shi Allah kuda ba wani aljanni wani ruhani ko makarbi ko imani ne ko mulaka ji ba kiran shi sai Allah kuda Allah ya wuce ga da wani to kaga wannan ya cikin mabadishin tauhidi cewa sai a kira Allah kuma a kira wani Allah amma ga laka ne irki ga shi na na ruhani irki suna irki ka kira aljanni rigi ga suna kuma da ne mai maka arziki ko ma wani abu daban ka ba ka bar shahada kenan da kawai ɗaya ta ta jira hazuci gaira da Allah kada ne an bauta ba a kiran kowa ba da gora da kowa ba rantsuwa da kowa ba mai bada ba mai hanawa ko mai Allah shi ne ka ce ku Muhammadu Rasulullah Muhammad shine dan sako jikadan Allah zuwa ga duniya rasul shine dan sako dukkan mesaje me mesaje sako ko me zake make sako me bi Hausa a ce manzo manzo dan aike ne wanda ka aika nan zango har hada ka ce manzo ko asalin ko san manzo a zango asalin manzo a zango nan zango da birnin da arba suke arba suke da hada garu da hada garu garin to yanzu ga wakilin sarki a zango da abin da sarki ke so ya kawo na umarni na doka a haya gama wannan manzan shi zai gama 'yan zango dokar sarki shi ne manzo to shi rasul shi ne jikadan Allah zuwa ga duniya zuwa ga bayi da abin da Allah ke ce ku yi ko ka ku yi ga wanda yake gaya wa ya san muku da sako sai ka ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi yanzu kenan ka yarda ba mai kama sako daga wajen Allah don a sauran al'ummomi an samu lokaci guda ga zakariya ga isa ga yahya na ga wata rana ruwa ta inganta Allah subhanahu wata'ala ya ma annabi Isa wahayi ya gaya mutane wata kalmomi wasu ayyuka sai jinkiri sai aka ma yahaya wannan wahayi ta ce zan so in wadi ɗaya a cikinsu kai ka yi jinkirin wadi ya ce kakka wadi Allah ma azaba kamar ne yin hujja kai ne aka harawa wahayi haka a lokacin an samu lokaci guda a samu manzanni to amma mu namu shi kadai ne tilo shine cikin a cikin tauhidi na Allah Abdul Gunur Rahimullah Abdul Gunur Rahimullah iya kawo cikin tauhidi iya bayan tauhidin uluhiyya rububiyya asma sibat yace tauhidin risala kusa mai malamai suna mamaki aka ka abun shi shi ya san me yasa kawo tauhidin risala shi saboda abu ne matsala a cikin al'umma ta yau mutum bai san me tauhidin risala ba a sauran al'ummomi akan aiko da manzo biyu ga al'umma guda ko sama da haka amma musulmi manzo ɗaya gare mu ba a gama shi da kowa yarda da wani ya zo da sako daga wajen Allah babu imani ba mai kawo sako daga wajen Allah ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah me ya kai abubakar siddiq farsa bai suka yi mutane mutane musalama mutane musalama sun yarda da ashhadu an la ilaha illallah annabi muhammadu rasul sun yarda yanzu kake kalmar shahada sun amince da ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma da suka yarda musalama ma Allah min sa shi ya kawo aka yi aka yi har suka dawo kenan ba musulmi bai yarda da wani mai kasa ko daga wajen Allah in ba Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi kenan yarda wani ya kawo sako ko wata addu'a ko wani zikiri daga wajen Allah shi ma Allah ba shi rushe kalmar shahada kace da kai muna magana mai risala yace kalmar imani batta cika sai da magana ita maganar heda niyya yace da maganar da niyyar da aikin ya sunaci da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko kai ni aini kai imani ta kware da Allah da manzon Allah aikin da kai yake kware ne amma ba ikhlasi ka kai banza ko kai kan kai imani da Allah da manzon Allah kai dan Allah amma he kai bid'a Allah bai karba dai yare da sunna shaɗin karbo aiki yare da sunna shi na kace khalikan sawaban ba ruwa da aikin ka wace kai wace kai ba magan da Allah ko yace mana amila amalan da sali amana fa waratu duk wanda annabi ce duk wanda wani aiki ba mu ce ba yayi amma ya ya abin za Allah bai da shi kina shirka karbo aiki imani da aiki na gari kuma san ba wani bayan da muke samun aiki na gari sai ta hanyar wahayi wanda Allah ya ku ga wanda Allah ya koyi kamar sabon shi kina hanyar samun addini gangariya ta ga wata suna dole yace kenan innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wudda don suka yi imani suka yi aiki nagari Allah mai rahama zai sa musu so soyayya ta bayan kwarai don zai ga in ya bata da mushrikai ko suka bar addini za a duniya za ka ga duniya a ka so ka ba Allah ko ka yi ta Allah sai Allah sa bayan kwayo su soka sun ka san haka sa mun ganta ruwa cikin sahih bukhari haka sai musulmi mun zage ban labarin cewa inna Allah idza habba abdan da'a jibril fa qala ya jibril inni uhibbu fulanan fa uhibbu قال فيحبه جبريل قال ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه قال فيحبه أهل السماء ثم يقول له قبول في العرب وإن الله إذا عبد عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أقذف فلانا فأبقده قال فيبقده جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبقد فلانا فأبقدوه قال فيبقدوا أهل السماء ثم يقول له بغداء في العرب وهذا بخيرات مسلمة كوتا أبنى كرواية magana ka cikin zama Allah mai girma inna Allah ya za'a ba abdan Allah in ya so wani bawa kenan ka yi aikin ka ba Allah har Allah ya so ka ga abin da yake wa kanu da'a jibril Allah zai kai malaka jibril ta ya jibril zai ce in ni fi fulana fa'ibu ina son bawa na wani kuma kai ma ka so shi kai tsaye ana zaka jibril duk duniya da kake san ka haba dan wa kai yanzu ka san wani dan balo wani amurka ko argentina ko a horanshi ko a spain ko kana niger ka san shi kaman ta kuke da shi ko wannan mutum da arewa da na wurin ka san shi don allah ne ta jibril ina san wallahi kai tsaye san ka bawa na wani kai tsaye san ka na so shi kuma kai ma ka so shi bayan wannan kira sai jibril shi ma zai shirya sama zai tsere a sama sanar a sama allah iya san bawon shi wane jiga mai sama gaba daya
mala'iku aka duka aka mala'iku Allah ya so bawon shi wane da haka ku so shi kuma su so shi dole kuma sun soye mala'iku suka maka addu'a Allah gafarta maka Allah ji danka wannan haka Allah zai wa bawon da ya kai bautar har Allah so ka in wadala yawan meye yi bawa mai imani ka rika aikin da Allah zai so ka kuma yawan ba wani bawon wadda daba daba bawon sadabarwa kurin aikin da aka ce kurin kai kai na bari ka bari ba wasa dabaru ba wani kakale kurin biyayya ce biyayya ka ba abin da aka ce ka yi ka bar abin da aka ce ka bari shi kenan ka ƙari wannan ɗin wata sanarwa ai wani shugaban ƙasa ya bace mai da ta kiran mawai an da zama barka barka barka ka shugaban nawa wani mai kashi da wutsari iya goma mutu abin ne ko iya goma mutu abin ne amma nuna jin daɗi ake wani an bashi mai dai ta girma wannan Allah ne malukan mulk zai ce ya soka ya ce haka kuma ka sani idan ka kai shegantaka ta kai shegantaka Allah ya tsane ka Allah zai tsane ka zai kira ya jibril ina kin bawa na wani na kishi kai maka kishi zai kika kuma zai shela Allah ya ƙi bawon shi wani tukuɗi shi. Kwai mai sanka? Ba mai sanka. Haka za a yi sanarwa. Da haka yi wake nan shi ne ka isa shi Allah ka cewa innan ladina amanu wa aminu salihati sai ya ja'alu lahumur rahmanu wudda. To suka yi imani suka yi aiki aiki nagari Allah mai rahama zai sanya musu masoya na ƙwarai mala'iku da bayan Allah na kwallon su ka tabbas Allah ce gaba
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا نعم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا هنا القرآن Allah ce mun sauƙaƙa shi sauƙin baɗi da kiyayewa da har da cewa ta harshenka Allah saukar da shi fitubashir bil muttaqin dan ka yi bushara ga masu tsoron Allah musu bushara da rahama da karamci da Allah ke musu wa tunzira bihi qauman ludda kuma dan ka yi gargadi da wani alqurani kawai mutane masu rigima irin rigima in jayayya na magana Allah a musu galgadi kayan ajali shi ne fa'idar sabkan ma da alƙura'ayi wa kam a halakana ƙabilan wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza
na'am wa kam ahlakana qablahum min qarn nawa ma'ana da yawa muka halakar kahin mutanen ka na yanzu mun halakar da al'ummomi daban-daban ga mutanen nuhu ga adawa ga samudawa ga mutanen shu'aib da mutanen gasa dai daban-daban wasu ma ba a ba mu labarin su ya ce hal tuhissu minhum min ahad wa'annan da muka hallakar imam nuhu ko adawan ko samudawa kana jin motsin wani daga cikin su kana jin wani motsi a wani jin alama don haushi ko nuri a dan motsawa a cikin adawa akwai saura a kabarin su ana jin dan sa dan haushi ana jin dan motsin su ka taba ji aw tasma'u murkiza ka taba jin wani sauti wani koda kadan ne ka taba ji daga wajen su wani motsi babu ba sauti ba wani motsi ko kadan Allah ya kare da su ya gama da su kuma ya dake ma kwara haka nan kuma za ku zo ku wuce wata sai labari karshen su kuma da sai sabo sura sura taha بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا
نعم بسم الله الرحمن الرحيم طه ɗan wa ɗaha tana daga cikin surori masu harawa da irin wannan harufa irin su alif lamim hamim nun duk da an samu wasu hanyoyi wasu labarai wasu ce ɗaha suna annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ce ɗaha mana ka ta kasa ƙalar ta kasa iya shan mala ta kawa iya da kawai shi iya sallah ta yawa iya iya da kawai shan mala ta kasa kwar maganganu da ba amma gaskiya ba wata magana mai madogara kwakwara amma yan wani shahar balle taha daga sura larabawa taha wani taha da cikin larabawa ko cikin musulmi ma ce babu wata ruwaya wata tabbata annabi asan sunan taha babu babu wani sinadi kyakkyawa cikin sunan manzana ce akwai suroci taha taha kunnan taha sunan sura ne irin hamim irin alif lamim ra irin wata sinekura aka yi taha shi amma mahi kashin gaske da a cikin cikin tafsirin mahi madogara a wajen malaman tafsiri ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu sabakar ma ba da wannan alqur'ani dan ka wahala nan Allah subhanahu wataala ana raddi ne ga mushrikai ana ba ana iya ba manzon shi tasliya yayi hakuri domin me yawan hukumar musulunci والنبي أنت سورة المزمل هو تفسير مسلم أشتنا بألا بألا تشوى هرقم مسلم هرقم مزمل ذات سبقو ta sabko manzo Allah ya tada ya ci gaba da raya dare kuma ne illa qalila zuba wa zuba qalila zuba da duka aka saukar ba ne kuma ne illa qalila zuba wa zuba qalila kai raya rabin dare ko sun dare kai da ai wani abu ya sa annabi kware ta ce din shekara guda ba ka san kashin su kashin kashin surar ba annabi shi sahabbai suna ta tsalla wani raya rabin daren wani cikin biyu haka suka yi ta yi kawa ta kumbura tana ruwa to sai su a gehe daya da suka ce ai muhammad damar wannan aike da aka mai dama kurin dan a gaji a ba su hala ne kurin wannan addinin wahala ne dan a gaji yadda shi da hannun sa'adar mashi kurin ke ta wahala wala ta kurin hala take ba wani ba addinin ba wahala ba kana a zirgan ta kullum kana tsalla kawai tana kumbura daga cikin maganin malamai dai shi ne Allah ke cewa ma an zanna alaikar ƙur'an da ta shiga ba mu sabkar ma ba a ƙur'ani don ka wahala illa ta zakira ta liman kasha ƙur'ani galgadi ne ake wa wanda za a ma galgadi ya ji tsoron Allah mai rabo ke tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al ula shi wannan alqur'ani sabkakke ne daga wani mai iko daga wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa da sama maɗaukakiya mahalicin wannan abin shi ne ya sabkar da alkur'ani kamar ga cewa ne ne ya wannan aiki ya gama siffashi الرحمن على العرش استوى
shi ne ta arraman shi ne masabcin da masabcin da wani wani litan shi ne arraman mai rahama allah mai rahama kuma ya ce alal arshistawa shi allah mai rahama ya daidaita daidaita wata da shi a kan al'arshi al'arshi shi ne mafi girma haluka gaba daya a sami na biya ban labarin cikin wanda suke doka al'ashi guda bakwai ko su takwas ko ba takwas ne na sun ƙurani ko su takwas ne annabi sai suranta maka daya daga cikin mala'iku annabi ce girman tsakanin kunnen shi daya wannan leshen kunnen shi da kawo da shi kai zaka ya kai daya daya tsakanin kunna da kafada kai auna gani to manzo Allah ce tsakanin kunne da kafadar mala'ika daya cikin mala'iku masu ɗaukar al'arshi ta iya shekara 700 ruwaya ingantatta kan haka wannan ba a gaya wani ba girman shi ba wannan kurin girman tsakanin kunnen shi da kafadar shi ta iya shekara 700 ruwa ingantatta kasa abin girman kurin ya huce kwallowarka da kurin imani da abin baka sawara shi ta hiyar shekara 700 ai abin ba karan bane sai ya ce al'arshi ita mahi al'arshi ita mahi girman hadu a lutuman ya ce sama da ƙasa ko sai a kursi sama ta kada kurin ko sai a kursi sama wata ƙarfi kursi allah ta yarda girman samai da ƙasa kursi wata kujera ta musamman amma Allah ce wani kujera ta yi kargin sammai da kansa ruwaya tabbatata na biman labari an baka abu kaɗan kano kaɗan kai imani gurin ya sa gama girman kursiyu ya ce kursiyu inda za a ɗauko sama bakwai da ƙasa bakwai tun na dutu gaba ɗaya a gama su gaba ɗaya ba sama ɗaya ba bakon gaba ɗaya da ƙasai ya ce a mulmule a ɗora a kan kursiyun Allah ya ce za su ɓace yadda kasan kaji hudon wani kyalle ko zobe a cikin sahara da kasan kaji zobe a sahara zai ɓace ko haka sama bakwai da ƙasa bakwai za su ɓace akan kursiyan Allah kasan ya wuce ka sawara a ƙwallo ilakunin imani abu ne mai girman gaske kuma sai ya ce ita kuma kursiyan idan za a ɗauko ta a ɗora kan al'arshin Allah za ta ɓace kamar yadda ka ji huzubi cikin tsara subhanallah wannan iyakanta da kai girman halittar Allah ina ga girman mahalicin da ikon shi kudurar shi wannan shi Allah ce ar-rahman alal ashtawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi daidaita wadda ta dace da girman mulkin shi kuma surantawa mama da ke cewa duk istiwa an san daidaita kan abu amma magana kaifiya yaya take yaya take wannan ba naka bane ba tambaye shi ma bai da a ciki kurmin imani istawa ala al'arsh daga ne kamata mu tsaya Allah kai mu rana da tsaro Allah kai mu karatun talata insha Allah zuwa Laraba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh